لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زامي درس زام تاشي درس من الصحيح مسلم آه نتلاتين دبير yau 26 ga watan rabi'u thani hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da 14 ga watan daya shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amal na'am
أما بعد يقول المسلم رحمه الله باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل na'am babin dalilin akan cewa wanda duk ya mutu akan kafirci to aiki ba zai amfane shi ba wato aikin da yayi wanda yake a a- aikin da yayi ba imani ba shine wato ayyuka da yayi waɗanda suke ƙari akan imani al'amalus salihah ba za su amfane shi ba
قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا حفص حفص بن غياث na'am عن داوود Dawud shine ibn Abil Hind عن الشعبي daga a- a- Sha'abi Amir ko Amir Sha'abi عن مسروق an Masruq Abu Aisha ibn Ab- a- a- Masruq ibn al-Ajda عن عائشة قالت na'am daga Aisha radiyallahu anha قالت قلت يا رسول الله ta ce na ce ya rasulallah ابن الجدعان ibn jud'an shine abdullahi ah, ah, ibn ah, ab- ah, afwan an
كانت الجاهل abdullahi ibn zaid ibn jud'an ko Ah, tsaya ina zuwa na rubutun ne da fensil ya tafi من بني سليم eh daga bani taim dai min bani taim ibn murra haka ne bayan aisha radiyallahu anha wa kana min ru'asa quraish wasu mu abdullah Mm, abdullahi ibn ibn jud'an na'am abdullahi ibn jud'an min bani amr ibn- ah, min bani taym ibn murra banu taym ibn murra sune rahatun sune gidan ah, kabilar su ah, abubakar siddiq na'am kana fil jahiliyyati yasilu rahim ya kasance a cikin jahiliya yana sada zumunta wa yut'imu al-miskin yana ciyar da miskinai fa hal dhaka nafi'uk to shin wannan zai amfane shi mai amfani ne a gare shi zai amfane shi qala la yanfa'uk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai amfane shi ba innahu lam yaqul yawman rabb ighfir li khati'ati yawm ad-din domin shi bai faɗi ba a wata rana ya ce rabbi firli khati'ati yawmiddin ya ubangiji na ka gafarta min kuskure na ranar sakamako bai da ranar sakamako ba yana yi ne domin ya wato kenan babu niyya babu imani tunda babu imani ba zai amfane shi ba na tunda bai da ranar lahira ba halat al-mu'minin wa muqata'ati ghayrihim wal bara'ati minhum babu muwa- babu muwalatil mu'minin babu wato muwala shine jibintar muminai taimakekeniya da soyayya da yan uwantaka da muminai wa muqata'ati ghairihim da yankewa daga waninsu wal bara'ati minhum da barranta daga gare su wato barranta daga muwalati daga jibintar su da mayar da su na jiki mataimaka masoya don ita don ita da yake shi alwala alwala kalmar wala tana zuwa da ma'anoni masu yawa tana zuwa da ma'anar taimako da ma'anar shu- a, soyayya da ma'anar munasara taim- a a karfafawa tana zuwa da ma'anar wakala tana zuwa da ma'anar a, at-tasarruf Mm. tana da ma'anoni masu yawan gaske saboda haka da shi yasa dai mu da Hausa muna cewa jibintar lamari Mm. na'am قال حدثني احمد بن حنبل na'am قال حدثنا محمد بن جعفر na'am قال حدثنا شعبه na'am عن إسماعيل بن أبي خالد na'am عن قيس Qais ibn Abi Hazim al-Bajali ɗaya daga cikin al-Mukhadramin daga Amr bin al-As قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a bayyane ba a ɓoye ba yana cewa ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء yake yace a haƙiƙa a wato gidan abi inna ala abi ya'ani fulanan yana nufin wani ai yana nufin al-Hakam ibn al-As a- a- alhakam ibn al'as wato su ne yan uwan a, dangin a, wan- mijin zainab ibn abil as ya ce laisu li bi auliya su ba waliyai ba waliyai na ba ne
إنما ولي الله وصالح المؤمنين waliyina shine Allah da salihan muminai wato wannan ya a- ya nu- ya yi ilanin bara'arsu bara'arsa daga gare su saboda a a- ya bo a- a- shi a- a- afu na farko dai tukuna shi amr bin al-as ya bo- ya yi kinaya yace ala abi fulan ya boye su bai faɗe su ba saboda ya zam- saboda gudun kar wata barna ta biyo baya a akan haƙƙinsa ko kuma a kan haƙƙin wani don haka sai ya yi kinaya ya zamanto abinda dai yake nufi shine al-maqsud innama waliyallahu wa rasuluhu innama waliyallahu wa salihul mu'minin shine maqsudin hadisin domin illar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore walicci tsakaninsu tsakaninsa da su shine rashin imani kasancewar su ba musulmi bane duk da yake a akwai auratayya tsakaninsa shi ibn abil as tare da tare da a zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ya musulunta a ganin wannan lokacin da a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi ne yayin da sayyidina ali yazo zai auri yar abu jahal ya nemi izinin sa ko ya auri yar abu jahal ya yabi ibn abil as to kuma ya barranta daga wilayarsa cewa shi ba waliyinsa ba ne domin wilaya ana gina ta ne akan asasin imani Mm, babu muwalati tsakaninsu na'am
Amr ibn al-As shi ne yake faɗa a can danginsa ba ba in a annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ala abi ya'ni fulana ko annabi ne ke ba haka annabin ne yake a shi as ibn al-as ne yake cewa ya'ni fulana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi sunan ne shi amr ibn al-as shine yayi kun- shine yayi kunya yace inna ala abi sai bai faɗa ba shi amr ibn al-as ya shafe ambatan sai yayi kinaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ala abi ya faɗi shi ai al-hakam ibn al-as inna ala abi al-hakam ibn al-as
shi annabi ke cewa lai suli da abu laisu li bi awliya na'am ba waliyai na bane na'am ya ba zai zama to riwaya bil ma'ana ba eh to zai zama to daga cikin riwaya bil ma'ana tunda ba haka yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya share mahallin illar ah, saboda ya share mahallin saboda illa saboda gudun kar saboda gudun fitina kare zaman to wadansu ba su fahimce shi ba ya zaman to ya zanta musu da hadisi wanda fahimtar su bai kai ya gare shi ba su yi masa mummunan fahim- fahimta ana wannan ba ba bil ma'ana ba ce na'am wannan bari ce ba bil ma'ana ba tunda ita ba bil ma'ana wani abu ba a fita da wani abu. kawai dai za a faɗi ba bil ma'ana a hadisi ya za ka ce ba za ba riwaya ce bil ma'ana ba haka ya ji ba ba to bil lafzi ce inda a'a ya tambaya ta malam muktar tunda ba bil ma'ana ba ce to bil lafzi ce bil lafzi bil lafzi ba ce to to in ta ba bil lafzi ba ce ta zama to bil ma'ana tunda babu wasida tsakanin su ko wannan malam ba haka shi ya ce wani mutum yana daga cikin riwaya bil ma'ana kaga ikhtisarul hadith riwaya bil ma'ana ne taqti'ul hadith riwaya bil ma'ana ne duk yana daga cikin riwaya bil ma'ana wato kamar shi Allah ke cewa wata zahara alaihi eh Allah huwa mawlahu wa salihu eh na'am to shi kuma kun- wannan akwai sabani ibn shi kun ga ibn al-arabi cewa al-murad ala abi talib إن آل أبي طالب ومعنى الحديث إني لا أخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنيين دون المؤمنين وقال غيره المراد آل أبي العاص ابن أمية ويقال أيضا عن أبي اليمان بينت آآ آآ آآ بينت قائله في فصل التعليق حديث آه شيني تعيين آل الحكم ابن آآ آآ ابن العاص با معين بني إيه ابن أبي العاص با معين بني domin gashi ibn al-arabi a ya ce a imam suyuti ya ce a cikin mustakhraj abi nu'aym inna ala abi talib hmm? inna ala abi talib saboda haka kaga wannan riwaya ce ta nuna bari ma mu gani da Allah a mu ga ashabul mustakhrajat abi awana shi me yace ashe abu talib din ai ba musulmi bane eh halin ba halin mutum
da shi kansa ai hadda shi kansa eh alu muhammad ai hadda shi kansa sallallahu alaihi wasallam bari mu gani iri kudin akwai akwai takmila a riwayar bukhari da da abu awana lakinna lahuma lahum rahiman sa'abulluha bi balaliha sa'abulluha bi balaliha yace sai dai suna da dangantaka zan jika ta da ruwanta ma'ana aka nuna wato yankewar dangantaka kamar wani garwashin wuta ne to ba zan yanke ga wannan alakar ba zan ko- zan zuba ruwa zan yayyafa ruwa akan duk wani abin da ya taso zai raba wannan zumunci shine sa abulluha bi balaliha saboda haka wani yana karfafa cewa inna ala abi talib din kenan Mm. eh ga abin nan ga yanda ga shi riwayar abu awana ƙwarai ga riwayar abu awana da ya ƙara an bayan an qais ibn abi hasim an ibn al-as sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bani fulani fa dhakara mithlahu wali wali wali allah walladhina amanu walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha wani yana karfafa cewa ala abi talib ne yake karfafawa yake nunawa to almuhim dai wannan ibn abil as amr bin al as amr bin al as ya ya shafe mawdu'in wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa wani gida ne ya faɗa ali abi fulan saboda haka fulan din ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ya faɗa amma shi amr bin al as shine ya shafe ambaton eh to saboda haka a-
alhakam ibn abdul as shi amr bin as a ba su da wata dangantaka ai ba ma daga gidansu yake ba eh shi ibn abil as ba ba ba sahmi bane eh shi ai daga daga ah, shi- shi abin nan ne asadi ne daga gidansu khadija yake mantuƙun rasuli sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furci da shi kana isman mu'ayyanan suna ne mu'ayyani qila aka ce huwa al-hakam ibn abil as fa ka'annahu qala ala inna ala abil as laysu li bi awliya walakin ar-rawi abhama al-isma wa kanna anhu bi fulan na'am na'am imamun nawawi eh wa'ai da yake wannan sharhi ne na zamani ya dauko daga maganar nawawi din. na'am باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا أباء na'am babin dalilin akan shigar waɗansu ƙungiyoyi na musulmi wato waɗansu jama'u na musulmi shigar su aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba na'am
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام na'am ابن عبيد الله نعم.
الجمحي aljumahi الجمحي banu jumah نعم na'am قال حدثنا الربيع na'am يعني ابن مسلم a- na'am shi ma alqurashi aljumahi نعم عن محمد بن زياد na'am عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh, eh, cewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce يدخل من امتي الجنه سبعون الفا بغير حساب mutum saba'in dubu saba'in daga cikin al'ummata za su shiga aljanna bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba فقال رجل شيء.
يا رسول الله sai wani mutum ya ce ya rasulallah ادعو الله لي ادعو الله ان يجعلني منهم roƙi ka roƙi Allah ya sanya ni a cikin su قال sai ya ce اللهم اجعله منهم Allah ka sanya shi a cikin su ثم قام اخر sannan wani ma ya tashi فقال رسول قال رسول قال ya rasul يا رسول الله ya ce ya rasulallah ادعو الله ان يجعلني منهم roƙi Allah ya sanya ni a cikin su قال sai ya ce سبقك بها أكاشة sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka da ita ukasha ta ibn mihsan shine dan uwan a a, dan uwan ummu qais bint mihsan wadda ta zo da yaron ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fitsari dukkanin su yan quraish ne qurashiyun ne qurashiyan ne al-asadi daga banu asad eh, kabi gidansu ɗaya da subair ibn al-awwam gidansu ɗaya da Ha- da khadija banu asad a ba ita ce ma ake ce mu ai waccan ummu qais din eh to Allahu alam ban sani ba gaskiya ko ita ce din tunda kaga yar makka ce ta tafi can madina ba to amma ka san kissar muhajir ummu qais ba ta da wani isnadi tabbatacce ta shahara ne a tarihi na'am قال وحدثنا محمد بن بشار na'am قال حدثنا محمد بن جعفر gundar kenan قال حدثنا شعبة shuba ta ibn al-hajjaj قال yace سمعت محمد بن زياد naji muhammad ibn ziyad قال maula wato annu'man ibn wani na'am ya ce sami'tu muhammad ibn ziyad naji muhammad ibn ziyad yana cewa سمعت أبا هريرة يقول naji abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa مثل حديث الربيع da kwatankwacin hadisin ar-rabi' Mm. Ah, wannan muhammad ibn ziyad yawa muhammad ibn ziyad al-jumahi maulahum al-jumahi maulahum saboda muhammad ibn ziyad nan kun gani daya biyu uku hudu biyar shida bakwai muhammad ibn ziyad guda bakwai ne to wanne ne shi ya sa tamyizinsu to sai ka duba tabakar wanda yake mina thalitha shine abul harith al-madani nazil al-basra maulahum al-jumahi maulahum to tunda yake jumahi ne dama nan abinda muka yi da aliki anan shine al-qurashi maulahum banu jumah daga quraish suke na'am قال حدثني هرملة بن يحيى yace haddathani harmalat ibn yahya قال أخبرنا ابن وهب ibn wahab ya karanta mana hadisi قال yace أخبرني يونس yunus akhbarani yunus ibn ziyad al-aili عن ابن شهاب daga ibn shihab al-imam ya ce حدثني سعيد بن المسيب sa'id ibn musayyib ya karanta mun hadisi أن أبا هريرة حدثه cewa abu hurairata ya zanta masa hadisi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا ya- a- a- wa- wata jama'a daga cikin al'umma ta a, su dubu saba'in ne za su shiga تذيء وجوههم إذا أتت yana nufin za su shiga aljanna a, tudhi'u wujuhuhum a fuskokinsu suna kyalkyali idaatal qamari irin kyalkyalin wata ليلة البدر a daren cikarsa
قال أبو هريرة abu hurairata ya ce وقال أكاشة بن مهصن sai ukasha ta bin mihsan
الأسدي al'asadi يرفع نمرة sai ya miƙe yana sha- yana ɗauka wato yana ɗauke da wato wata mayafi wa- a- a- yana ɗauke da wani mayafi wanda yake mai zanen a- mai- mai mai zanen jikin damusa fari da baki ake masa zane فقال ya ce يا رسول الله ya ce ya rasulallah قلت الله أن يجعلني منهم ka roƙi allah ya sanya ni a cikinsu فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم اجعله منهم Allah ka sanya shi a cikinsu ثم قام رجل من الأنصار sai wani mutum daga cikin ansar shi ma ya tashi ya ce يا رسول الله ya ce ya rasulallah ادع الله أن يجعلني منهم roƙi Allah ya sanya ni a cikinsu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce سبقك بها عكاك sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka da ita kun ga wanda wato jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya fade ta yanzu ta zama to masal Mm, ta zama to masal idan mutum ya zo neman wani abu ya zama to ya jinkiri har wani ya ga ya riga shi sai ya ce sabaqaka biha ukasha sai ya zama to kamar karin magana to akwai akwai littafi da ya tattara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zama to amsal maganganunsa magana ce zai yi afuwan haka amma sai ka ga an ɗauke ta ta zamanto matsal to saboda jawami'ul kalim da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na fasaha na'am jawami'ul kalim na'am hmm? wallahi ba zan yi namanta sunansa amsalur rasul sallallahu alaihi na misali mutum ya take wasu wanda dubu saba'in din nan.
na'am mu da baya baya na kuma to ai muna addu'a ai muna addu'a muna cewa Allah ka shi Allahumma adkhilna aljannata bighairi hisabin wala adhab eh amma dai saba'in na na'am yanzu muka lissafa ba dubu saba'in to an ce tare da dubu saba'in din da waɗansu dubu saba'in kuma waɗannan waɗannan su ne na farko ba zai hana waɗansu ba ma za su shiga wannan su ne farko kafin komai tukuna na'am قال وحدثني هرملة بن يحيى
na'am yace وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي
قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم قال اخبرني حيوان يتي أخبرني حيوة شيني حيوة بن شريح قال يتي حدثني ابو يونس حدثني أبو يونس عن ابي هريره daga abu hurairata ku nemo mana Ab- uh, uh, abu yusuf shine salim ibn jubair ay sulaim ibn jubair bidan bidam sin wal jim al misri ad dausi
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يدخل الجنه من امتي سبعون الفا mutum dubu saba'in na al'umma ta za su shiga aljanna زمره واحده من jama'a guda ɗaya daga cikinsu على سوره القمر wato a bisa surar ah, alkamar ah, wata waɗansu suna cewa sabu'una alfin ba mu- la mafhuma lahu ba mafhumul adad ba ne ma'ana jama'a ne masu yawa ba wai iyakacin su dubu saba'in ba Um, jama'a ce mai yawa Gaske. yawa yawa na
kamar lailatul badar a hadisin ba ya yake
ba ba ka ganin hasken hasken wata a daren goma a daren cika to haka fuskar za ta rinka kyalli fuskar su za ta rinka kyalli ka san kyallin fuska yana nuni ga ni'ima ko ba haka ba kamar yadda duhun fuska yana nuna ga wahala da tsanani Mm. na'am قال حدثنا يحيى بن خلف na'am malam Ad- wanne wanda ya ce shi ma a roƙa masa eh Mm.
kenan damar addu'a ce bin samu ba ba wai shiga cikin su ko ya abin ne damar wannan addu'ar wato an- annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi shafa'a a wannan lokacin da addu'a guda daya shi yasa yace sabaqaka biha ai sabaqa sabaqaka bid'awa da wannan addu'ar ku kashe ya riga ka ita wannan addu'ar ce a lokacin da aka yi masa ina da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shafa'ar to kun gani abinda hadisin yake faɗa dai shi- abinda yake nuna mana shine wato almusabaqatu ila alkhairat shi yasa malamai suka dauki ka'idar la ithara fi ta'a abinda yake aikin da'a ne ba a yin ithar ba a cewa barka so barka fifita dan uwanka ai tunda kana son alheri ka soma dan uwanka alheri to kan aka zo za a shiga sahun farko ya ce a bismillah bismillah kai ka noke a'a sai kai gaggawa ka shiga amma nan kamar wannan shi ne rashin isari din da ake yi. to yanzu kamar mahaifin mutum wannan nagartar da ka nuna ka ba shi wannan girman ba zai amfani da kai ai ko mahaifi ne wajen sha'anin aikin ibada wajen sha'anin falala a wajen Allah ai gaggawa ake yanzu kamar irin wannan a ce to a yanzu baka gaba sayyidina Umar ba ya yi ma Abdullahi bin Umar fada ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya akan bai amsa ba yace ya sani yace ai da ka fada ya fi mun ya fi mun abu kaza da kaza ka gani nan wajen ai kaga shi ya ga cewa tun daga su abubakar ga su umar bai kamata ya magana ba sai nuna masa a irin wannan majalin ba a haka Eh, amma shi sai na mar a nan ai yana nuna alfaharin ka shi ne rabi da ɗansa ne eh to amma dai ya dai ya dai riga uban ya dai riga mahaifinsa ko musa ya ce yayi rashin kunya ya ya ga mahaifinka zaka ba an tam an yi magana Hmm? sai kai kai magana da rashin kunya shi yayi wannan kunyar wanda ke tana da asali to amma sai ya nuna masa cewa ai da ka faɗa da shi ne fi soyuwa a gare ni saboda a nan wajen muhallin da'a ne a wajen ayyukan da'a ba a isar ba a ita kowa so ake zamanto na farko walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin saboda haka a nan wajen mubadara ake gaggawa ake wajen aikin alkhairi kar a barka a baya ka zamanto na daya gashi wannan ai ya ishe mu wannan kawai yana tunanin yayi bai jira wani ba kawai ya ce ya rasulullah roƙa min Allah in shiga ciki shikenan ba zai ce shikenan ba zai ce to ai watakila ya kamata ko watakila akwai waɗanda yake suka fi dacewa su yi Na- wannan gwiwa ne da ya
na'am na'am dangane da wannan magana na'am
kamar akwai da suke cewa kamar a bayan lima ana son hadisin da anas sallallahu alaihi ce ulul ahlam wal duha eh in ya kasance kamar ɗalibi ya shiga da kuma malamin su da ya fi shi cancanta a ce ya ya bi bayan shi wannan limatin a nan suka ce wai idan mutum ya dan kauce malamin
ai jam'i ne za ka yi tsakanin hadisan ai ba nan ne kaɗai sahun farkon ba ko ya je can gefe mana ya dai samu sahun farkon amma bayan liman ɗin haka ne liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wanda suke za su suke gab da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman to daula da liman zaman to ulul ahlami wan nuha amma ai ba nan ne kaɗai sahun farko ba akwai sauran wuraren
amma malam Abdullahi Salim bin Da'as eh eh, ijma ne na malamai ko ka'ida ce daga cikin qawaid na fiqh daga cikin qawaid al-fiqhiyya magana la yumin ahadukum saboda hatta yumin li akhihi ma yumin nafsihi bi tayyib a wannan to a wannan tafsis ne ga wannan ka'idar yusiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa a cikin al'amuran duniya amma wajen al'amuran da'a babu shi yasa aka kawo wannan da- wannan ka'idar eh kuma ya ce haka ce sabi ila magabirin rabbi eh wajen nan tuna abin sama wajen aha ka gani to wannan shawahid ne akan wannan kaga sabiqu aka ce ko ba haka ba aha da kyau malam muktar ka kawo shahid na'am yanzu kenan a kan maganar da'a babu maganar mutum ya bibita ɗan uwansa sauri ake so a yi sauri ake so a yi eh Mm, ba za ka ce yanzu kamar sahun farko dinnan kamar jiya yadda ana cewa ka taho wai kai kai ladabi ka tsaya daga baya mala ai khairu sukutu mala khairu sukutu rijalu awwaluhu aka ce ko A- eh, eh, Eh, wa Khairu sharruhu sukutu.
akiruhu eh. na'am
zumratun wahida ala suratul qamar za su shiga zumratan wahida ni na fi ganin ta zamanto zumratun zumratan wahida din nan ta zamanto hal ne Mm. rawa zumratun wahida zumratan wahida bin nasbi war raf'i ka gani to bin nasbi kaga wadih za su shiga halin kasancewar su jama'a guda ala suratul qamar dukkanin su wasai zamanto wannan hali ne na biyu wa suratul qamar na'am kamar yaya mutane za su ga ala suratul qamar shine ai wanda aka faɗa a- ai mana tudhi'u wujuhahum in inaratal qamar kamar yadda yake a wancan hadisin eh wancan hadisin ya yace tudhi'u wujuhahum idha'atal qamari lailatal badri eh to ka gani gashi al-manthur fil qawaid al-fiqhiyya qala al-shaykh izzuddin fil qawaid la ithara fil qurbat la ithara fil qurbat فلا إثار بماء المتيمم ولا بالصف الأول ولا بستر الأورة في الصلاة Eh, ana da riga kana da riga guda daya wani bashi da riga sai ka ce bari ka cire ka bashi shi yayi sallah kai kai sallah tsarara faman athara bihi faqad taraka ijlal al-ilahi wa ta'zimahu fayasiru bi mathabati man amarahu sayyiduhu bi amrin fatarakahu wa qala li ghayrihi qum bihi fa inna hadha yustaqbahu inda an-nas bi taba'udihi min min ijlal al-amri wa qurbihi intaha آه، هكذا ذلك ذاتنا أتشكين آه، ال- آه، آه، أتشكين آه، ونا قاعد أتشكين الأشباه والنظائر na imamu suyuti ga shi ma littafin na littafi ne muhimmi da farkon da shekaru da dama na fara karantar da shi a abuja da limaman abuja na qawaidul fiqhiyya kaga yace alqaidatu thalitha imamu suyuti al-itharu fil qurab makruh wa fi ghayriha mahbub shi kenan kaga ya- ya hada maku da kuke faɗa wa yi thuruna ala an fusi malauka na fihin fasasa in ka hada su da sabiqu ila magfirati min rabbikum wa janna kaga shine wannan yace qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qala ash-shaykh izzuddin la ithara fil qurbat fala ithara bima'i at-tahara wala bi satri al-awla awra wala bi as-saff al-awwal li'anna al-gharad bil ibadat at-ta'zim والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه قال الإمام لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجوز لا أعرف فيه خلافا لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات وقال في شرح المحذب في باب الجمعة لا يقام أحد من مجلسه ليجل- ليجلس في موضعه فإن قام باختياره لم يكره فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره قال أصحابها أصحابنا لأنه آثر بالقربة وقال الشيخ أبو محمد في الفروق من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجوز له الإيثار ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته كاغني والفرق أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار والحق فيها للمخمصة لنفسه وقد علم أن الم- أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بتلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه قال ويقوى هذا الفرق مسألة المدافعة وهي أن الرجل إذا قصد قتله ظلما وهو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد فله الاستسلام to yace wa min al-mushkil ala hadhihi al-qa'ida man jaa wa lam yajid fi as-saff furja wanda yazo bai samu kafa a cikin sahu ba fa innahu yajurru shakhsan ba'da al-ihram sai ya funciko wani bayan ihram wa yundabu lil majrur an yusa'idahu eh? mandubi ne ga wanda aka jawo ya taimake shi kada ya dage ya ki sai a sai- sai sai ya taho ba ya kauce ba sai ya baya ya taho daga yaji ana jansa daga yaji ana jansa ba zancen waiwaye ko kuma ya ce a'a wannan me ya same shi wannan me kisan kai ne ko me a'a sai sai kawai ya jawo dan su yi wani sahu a baya dan saboda kada a samu munfarid khalfa sabbar na zo alhaji ibrahim fa hadha yufawwitu ala nafsihi qurba da aka ce ya taimaka masa kaga ya kubce ya kubtar mu da kansa a- a a qurba aikin kusanci wa huwa ajru saffil awwal amma a wannan halin to wannan sai zama to istithna ne min alqaida eh istisna'i ne daga ka'idar suna ce hadisin kuma na'am da jawo mutum Had- sun ce a imam ahmad ya imam ahmad ya hassana shi imam ahmad ya karbe shi
sannan kuma ishu din wanda na yanko ba din ishu kamar kuma ya fara ga
Aha, da turanci ya yi matsalar amma da ba ka sayar na abubakar eh da kuma sayar na ali lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ci gaba da sallah sai sai ya dawo ya tsaya don su ce kamar ya fifita da'a a wato girmama al'adab akan bin umarni wannan daban ne a wannan ba ithar bane ba isa ba ba ithar bane wannan taqdimul adab alal a- wato alal imtithal Um, ya kaddamar da ladabi a bisa aiwatar da umarni na alhaji ibrahim kar maka zama game da hadisin jawo wani in ka zo sahudin Eh. na'am za ka yi shi ne farkon zuwan ka masallaci ko kamar ah, raka a ƙarshe ce wanda ya fi dacewa ni da gaskiya ni hadisin bai inganta ba a wajena na haka ni ba na aiki da shi kuma dai haka nake fatawa shi kuma imamu ahmad abin da yasa saboda shi salatul munfarid khalfa saf a wajen sa batila ce Mm. salatul saf a- a- mutum shi shi kadai yayi sallah a sau batila ce kwarai wannan algar babu babu saboda la salata li munfaridin khalfa saf ya dauke shi a zahirin sa ba sharri in a akwai dama shiga sahu bai shiga ba babu wani sharadi sannan shi ya dauke shi ala ala- ala itlaqihi ala itlaqihi na'am mu ci gaba na'am
نعم قال حدثنا يا ابن خلف الباهلي na'am قال حدثنا المعتمد mu'tamir ibn sulaiman at-taimi عن هشام بن حسان daga hisham ibn hassan al-qardusi عن محمد daga muhammad يعني ابن سيرين yana nufin ibn sirin قال yace حدثني عمران yace haddathani imran shine ibn al-husayn al-khuzai قال yace قال نبي الله صلى الله عليه وسلم manzan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب mutum dubu saba'in daga al'umma ta za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba قالوا sai suka ce من هم يا رسول الله wa man hum ya rasulullah to su wane ne su ya rasulullah قال ya ce هم الذين لا يكتوون su ne wanda ba sa yin lalas wato ba sa yin neman waraka da wuta ولا يسرق- يسترقون kuma ba sa neman a yi musu tawaida وعلى ربهم يتوكلون kuma suna dogaro ga ubangijinsu فقام tawaida al-ruqya ba sa neman a yi musu ruqya a yi musu tofi
فقام أكاشا sai okasha miƙe فقال ya ce ادعوا الله أن يجعلني منهم roƙi Allah ya sanya ni a cikinsu قال ya ce أنت منهم anta minhum ka gani a wannan riwayar ba cewa ya Allahumma ij'alhu minhum ba sai ce anta minhum kana cikinsu to sai ai jam'i akan cewa yayi addu'ar ne sannan kuma ya faɗi wannan na'am قال ya ce فقام رجل فقال sai wani mutum ma ya tashi ya ce يا نبي الله ya annabin Allah ادعوا الله أن يجعلني منهم roƙi Allah ya sanya ni a cikinsu قال sai ya ce سبقك بها أكاشا ukasha ta ya riga ka da ita wannan ba wai yana nufin cewar yin neman magani ba kyau ba Eh, domin ai jam'i tsakanin hadisan saboda a a aljumhur sun ce abinda ake nufi da la yastarqun wato ba sa zuwa su yi ruqya irin wanda yake ba a yadda da ita ba a cikin shari'a Mm, saboda neman magani su je su ce za su yi tawai da kowace iri ce bal suna dogaro ga Allah amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadawu ibadallah umarni ne ku nemi magani saboda haka neman magani baya kore tawakkul sai dai dogaro ga Allah ne ba ga maganin ba ba ga kuma kokarin da kai wajen neman maganin ba a nan yace idan mutum ya bar neman magani din kawai ya dogara ga Allah wannan shine daraja da tafi- da tafi girma wajen tawakkali eh to s- in aka ce masa to ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya nemi magani sai ce eh wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz dan ya nuna mana cewa ya halatta ai amma al akmal mutum yayi hakuri ya jure zafin ciwo ya dogara ga Allah haka al khattabi yace wannan shine daraja ta fadila to wannan sune za su shiga al- sune suke da wannan daraja na'am eh zai zama to al'amru lil ibaha eh Mm, amma gaskiya wannan zahirin sa al'amru lil wujub ku nemi magani kada mutum ya zauna haka ko musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari kamar wannan sahabin da yazo ya same shi yana ta karewa ba shi da lafiya sai ramewa yake sai ya ce kai kai can ka me kake faɗa ne miskin miskin kai wai haka sai ce ai cewa nake ya Allah azabar da za ka yi min a lahira ka yi min ita anan ya ce wai haka la tuti kuhu cewa ne kai ba za ka iya ba ya ce salillah al'afiya ka roƙi Allah ya baka lafiya ya baka aminci daga daga azaba wa zai iya wa zai iya azabar Allah fala fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad ba na'am a wannan wannan fa zai kyau kan mu an karanta wannan abinda nawawi ya faɗa sannan mu karanta abinda ibnu hajar ya faɗa yace ikhtalafa ulama fi ma'ana hadha alhadith malamai sun yi sabani akan ma'anar wannan hadisin qala al-imam abu abdullah al-maziri al-imam al-maziri yace ihtajja ba'd an-nas bi hadha alhadith ala anna at-tadawiya makruh waɗansu mutane sun kafa hujja da waɗannan hadisin akan cewa neman magani makruhi ne wa mu'dhamul ulama'i ala khilafi dhalik mafiya yawan malamai akan sabanin haka ne واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة suka kafa hujja da abin da ya zo a hadisai masu yawa na ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga amfanin magunguna da abubuwan abinci kal habbati sauda kamar habbatu sauda wal qasd wannan al qasd wannan ya suke ce masa wannan turaren qasdul qasdul hind eh qasdul hind والصبر وغير ذلك wannan misali ta dai asibar wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam tadawa da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi magani wa bi akhbari aisha radiyallahu anha bi kathrati tadawihi da hadisan da aisha ta ruwaito akan yawan neman yawan amfani da magunguna da yake yi wa bima ulima min al-istishfa'i bi ruqahu da kuma abinda muka sani na neman waraka da ruqiyarsa a je a nemi yayi tawai da ana neman waraka wa bil hadith alladhi fihi anna ba'd as-sahaba akhadhu ala ruqyati ajra da hadisin da ya nuna waɗansu sahabbai sun karbi ladama akan yin tawaida fa idza thabata hadha tunda wannan ya tabbata humila ma fi hadha al-hadith sai a dauki abin da ke cikin wannan hadisin ala qaumin ya'taqiduna anna al-adwiyata nafi'atan bi tab'iha akan mutanen da suke itikadin cewa magunguna suna da amfani suna amfanarwa da ɗabi'arsu wala yufawwiduna al'amra ila Allah ba sa mayar da al'amarin ya zuwa ga Allah wannan shine maganar maziri an fahimta saboda haka ma'anar la yaktawuna wala yastarqun bi ma'ana ba sa yi da wannan itikadin ba wai ba sa yi itlaqan ba وقال القاضي إياض القاضي إياض قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث so wadda yawa sun tafi akan wannan tawili daga wanda suke magana akan wannan hadisin wala yastaqimu hadha at-ta'wil wannan tawilin baya ba zai ba mi kake bane wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi shine anna haula ilahum maziyatan wa fadila cewa waɗannan suna da wata fifiko da wani matsayi da wata falala yadkhulun aljannata bighairi hisab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wa bi anna wujuhahum tudhi'u idata alqamari laylatal badr kuma fuskokin su za su yi haske hasken wata a daren cika walau kana kama ta'awwalahu haula da al'amarin kamar yadda waɗannan suka yi masa tawili ne lamaktassa haula bi hadhihi alfadila da waɗannan ba za su keɓanta da wannan falala ba li'anna tilka hiya aqidatu jami'il mu'minin domin wannan ita ce aqidar dukkan mu'minai wa man yataqada khilafa dhalika kafar wanda duk ya itikadi sabanin wannan zai kafirta وقد تكلم العلماء واصحاب المعاني على هذا malamai da malaman fassara sun yi magana akan wannan fa dhahaba abu sulaiman al-khattabi abu sulaiman al-khattabi ya tafi wa gairuhu da waninsa ila annal murada man tarakaha tawakkulan ala Allah wanda ya bar yin magani domin dogaro ga saboda dogaro ga Allah wa ridaan bi qada'ihi yana mai yarda da hukuncin adda kaddara Allah wa bala'ihi da ibtila'in Allah قال الخطابي خطابي يتي وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان وانا يتجي ما في جرمان درجة وأن دسك تبتد إيماني قال وإلى هذا ذهب جماعة سماهم قوانا وأن سمع لما يسك تفاكي كما يأنبتشيسو قال القاضي القاضي إياد يتي وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب babu bambanci akan abin da aka faɗa na wato daga lalas da yin ruqiya da sauran fannonin magani qala daudi ad-daudi yace al-muradu bil hadith alladhi yaf'alunahu fi sihha wanda suke yi a cikin halin rafiya fa innahu yukramu yukrahu liman laysa bihi illa wannan yin haka makruhi ne ga wanda bashi da illa an yattakhidha at-tama'im ya dauki at-tama'im layu wa yasta'milu ar-ruqa ya amfani da ruqiya واما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز اما wanda yake yin wannan ga wanda yake bashi da lafiya fa huwa jaiz wannan ya halatta taban at-tama'im anan suna nufin irin wanda suka irin wanda ba waɗanda suke na shirka din ba mutum ya rataye laya waɗanda daga wani zare ko makamancin wannan akan wanda sabani ya afko a kansa kamar yi da ayoyin alkur'ani kamar da ibn umar yake rubuta addu'a ya sa shi a karkashin abin nan din yara na'am wa dhahaba ba'dhum ila takhsis ar-ruqa wal kay min bayn anwa'i at-tibb lima'nan anna at-tibb lima'na lima'na wadansu kuma suka ce wannan an kebance ar-ruqa da kayu allala- yin lalas daga cikin sauran hanyoyin neman magani saboda wata ma'ana da ke cikinsu wa anna tibba ghairu qadihin fi tawakkul da kuma cewa neman magani baya suka a tawakkali id tatabbaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal fudala min as-salaf don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi magani haka nan ma manya manyan magabata wa kullu sababin maqtu'un bihi kal akli wa shurbi lil ghidha'i war ray'i la yaqdahu fi at-tawakkul inda al mutakallimin fi hadha al bab kuma dukkan wani abu wanda yake an san sababi ne yanke kamar ci da sha domin ci da sha domin mutum ya rayu da kuma ya samu kashewar kishi wannan baya suka akan tawakkuli a wajen masu wanda malamai da suke magana akan wannan babi wai hadha lam yunfa anhu mutatabbub dan haka ne ba a kore neman magani ba ولهذا لم يجعل الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل da haka ne ma aka ce yin sana'a domin neman abinci da kuma domin daukan nauyin iyali baya suka akan tawakkuli idza lam yakun thiqatuhu fi rizqihi bi iktisabihi idan amincinsa a cikin arzikinsa ba wai akan neman arzikin da yake yi bane wa kana mufawwidan fi dhalika kullihi ila Allah ta'ala ya zaman to ya mayar da al'amarinsa gaba daya ya zuwa ga Allah wal kalamu fil farqi bayna at-tibb wal kay yatul wa qad abahahuma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa athna alayhima lakinni adhkuru minhu nuktatan takfi wa huwa annahu sallallahu alayhi wasallam tatabbaba fi nafsihi wa tabbaba ghayrahu wa lam yaktawi wa kawwa ghayrahu wa naha fi as-sahih ummatahu anil kay وقال ما أحب أن أكتوي هذا آخر كلام القاضي والله أعلم والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه وانا ما قلنا النووي كنا شي ظاهري شيني أبدا الخطابي يذابا آه آه كما تقدم وحاصله أبن شيني أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل وأن تفويض سو فول الأمر سو قال الله يا falam ya tasabbabu fi daf'i ma auqa'ahu bihim dan haka basu dauki wani sababi ba wajen ije abinda Allah ya afko musu ya kawo musu wala shakka fi fadilati hadhihi alhala babu shakka akan falalar wannan matsayi wa rujhan sahibiha da rinjayar da tabbatar da rinjayen mai yinta wa amma tatabbubun nabi sallallahu alaihi wasallam neman maganin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa fa fa'alahu li yubayyana lana aljawaz yayi ne dan ya bayyana mana halacci والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون تسنن يزوي بيان وعلى ربهم يتوكلون to ku yi haƙuri da Allah mu ga maganar ibn hajar da ibn taimiyya ya ɗauke shi a babin su'al ne babin tambayan mutane la yastarqun ba sa neman a yi musu addu'a wannan ba amma ba cewa ba sa la yarqun ba ba sa yin addu'a saboda haka ba shi da alaka da neman magani wato ba sa zuwa wajen wani ya musu ruƙya ya musu addu'a kan Allah ya yi musu sai dai su su dogara ga Allah su yi tasu addu'a tsakaninsu da Allah a cikin zadil ma'ad ya ce samitu shekha a kultu humul ladina la yastarqun kultu wa dhalika li anna haula dakhalul jannata bighairi hisab sun shiga aljanna ba tare da hisabi ba li kamali tauhidihim saboda cikar tauhidinsu wa li hadha nafa anhumul istirqa don haka ne ya kore neman a yi musu rukiya wa huwa su'alun nasi an yarquhum shine su taimi mutane su yi musu rukiya walihada qala wa ala rabbihim yatawakkalun yace tana dogaro ga ubangijin su kadai fali kamali tawakkulihim ala rabbihim wa sukunihim ilai saboda cikar tawakkalin su ga ubangijin su da nutsuwar su zuwa gare shi wathiqatihim bihim da kuma amincinsu da shi wathiqatuhum bihi da amincinsu da shi wa ridahum anhu da yaddarsu da shi wa inza wa inzali hawaijihim bihi da kuma mayar da bukatunsu zuwa gare shi la yasaluna nasa shay'a ba sa tambayar mutane komai la ruqyatan wala ghayraha la ruqya wala waninta wala yahsulu lahum tiyara kuma ba sa yin camfi tasudduhum amma yaqsidunahu da zai hana su su yi abin da suka yi nufin za su yi shi fa inna tiyara domin ita tiyara camfi wato shu'umci tunqisu tauhid tana naqasar ta tauhidi wa tud'ifuhu rauna shi to kun gani wannan ina ganin wannan ma'anar ita ma wadiha ko wadiha wannan ma'anar na'am na'am matan nan da ta ce tana sar'u ba kwarai zai karfafa wannan wadda ta zo ta ce tana farfadiya ta ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a ta dena ya ce in kika so zan yi miki in kuma kika so in kika yi haƙuri Allah zai baki aljanna sai ta ce za ta yi haƙuri ta ce amma ya mata addu'a kada ta rinka yin tsirara to wannan yana cikin wannan na'am na'am mi sauri don mu karasa wannan kitabul iman na'am
قال حدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث نعم قال حدثنا هاجب بن عمر هاجب بن عمر نعم ابو خشيرة الثقفي نعم قال حدثنا الحكم بن العارف نعم عن عمران بن حسين daga Imran bin al-Husayn ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب mutane dubu saba'in daga al'umma ta za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba قالوا suka ce من هم يا su رسول wane ne su ya rasulallah قال ya ce هم الذين لا su يسترقون ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙiya ولا يتطيرون ba sa yin shu'umci ولا يكتوون kuma ba sa yin lalas وعلى ربهم يتوكلون kuma ba suna dogaro ga ubangijinsu wannan riwayar ta ƙara la ya taɓayyaro ba sa taɓayyar a taɓayyar shine shu'umci kaga wani abu ka ce wannan abin sharri zai kawo canfi kenan Mm, kamar in ka ji kukan bushiya ka ce to za a yi mutuwa a gidan nan mujiya kai mujiya me na ce da bushiya a mujiya mujiya eh ba bushiya ba mujiya na'am قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا عبد العزيز na'am يعني ابن أبي هازم na'am عن أبي هازم na'am salamata bin dinar عن سهل بن سعد daga sahal ibn sa'adin sa'idi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا dubu saba'in lallai haƙiƙa wallahi za su shiga aljanna daga al'u- dubu saba'in daga al'ummata wallahi za su shiga aljanna أو سبعمائة ألف ko kuma dubu ɗari bakwai kun ga shi yasa ce la mafhuma lahu al-kathra ni na'am لا يدري أبو هازم أيهما abu hazim shine mai shakkar bai san wanne ya faɗa ba dubu saba'in ko dubu ɗari bakwai متماسكون suna wato masu riƙe juna آخذ بعضهم بعض sashin wa- sashin suna riƙe da sashi لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم na farkon su ba zai shiga ba har sai na ƙarshen su ya shiga wato gaba iya lokaci ɗaya za su shiga wato straight za su tafi
وجوه على fuskokinsu a bisa surar wata ne a daren cika na'am قال حدثنا سعيد بن منصور sa'id bin mansur sahibu sunan kenan قال حدثنا هشيم hushaim ibn bashir alwasiti قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن husain ibn abdurrahman ya karanta mana hadisi قال ya ce كنت عند سعيد بن جبير na kasance wajen sa'id ibn jubair فقال sai ya ce أيكم رأى الكوكب الذي in qaddal bariha wane ne daga cikinku da ya ga tauraron da ya faɗo a jiya da daddare قلت أنا sai na ce ni ثم قلت sannan sai na ce أما إني لم أكن في صلاة ya ce to ni fa ba wai ina cikin sallah ba ne ولكني لدغت sai dai lodiratu kunama ce ta cije ni قال ya ce فماذا صنعت to me ka aikata قلت sai na ce استرقيت na nemi a yi mun rukiya قال sai ya ce فما حملك على ذلك me yasa kai wannan قلت sai na ce حديث حدثناه الشعبي hadisi ne da sha'abi ya karanta mana فقال ya ce sai ya ce وما حدثكم الشعبي me sha'abi ya gaya muku قلت sai na ce حدثنا أم بريدة أم بريدة بن حسين ya gaya mana daga buraida ta bin husayb الأسلمي al-aslami na'am قال cewa ya ce لا رقية إلا من عين ba a yin ruqya illa min ainin sai abin da yake samun mutane na kambun baka shine ain أو حمى aw huma ko zazzabi فقال ko wato wani lokaci suna fassara huma dinnan da shine ciwo wato a, saran kunama da yake sanya zazzabi da yake zuwa daga saran kunama ko saran maciji na'am faƙala sai ya ce kar a hasana maninta ha ila ma sami'a ya ce to wanda duk ya tike ya tsaya akan abin da ya ji na ilimi to wannan ya kyautata walakin sai dai haddasa na ibn abbas ibnu abbasin ya garan ya gaya mana hadisi an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya al-umam an bijirar da al'umomi a gare ni fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayl sai na ga annabi tare da shi akwai wata 'yar jama'a kaɗan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul na ga annabi tare da shi mutum ɗaya aw ar-rajulan warrajulani da mutum biyu wan nabiyya laysa ma'ahu ahad da wani annabin babu ma wani tare da shi
id rufi'a li sawadun azim sai aka ɗauko mun taro mai girma fa zanantu annahu ummati sai na tsammaci cewa al'umma ta ce fa qila li sai aka ce mun hadha musa sa- wannan musa ne sallallahu alaihi wasallam da mutanensa walakin unzur ila al-ufuq amma ka duba ka ga sas ya zuwa ga sassa fa nadartu sai na duba fa idha sawadun azim sai ga taro mai girma fa qila li sai aka ce mun انظر إلى الأفق الآخر ka duba ya zuwa ga ɗaya sassan فإذا سواد عظيم sai ga taro mai girma قيل لي sai aka ce mun هذه أمتك wannan ita ce al'ummarka ومعهم سبعون ألفا tare da su akwai dubu saba'in suna shiga aljanna بغير حساب ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ثم نهب sannan sai ya miƙe فدخل ya منزله shiga gidansa فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب sai mutane suka rinka suka kutsa da tattaunawa a cikin waɗannan mutane waɗanda suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azabi ba azaba ba وقال بعضهم sai waɗansunsu suka ce ولعلهم الذين سهبوا رسول الله صلى الله عليه la'alla su ne waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم وقال بعضهم sashinsu ya ce ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام la'alla ko su ne waɗanda suka aka haife su cikin musulunci ولم يشركوا بالله ba su yi shirka da Allah ba وذكروا أشياء kuma dai suka ambaci waɗansu abubuwa فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito musu ya ce ما الذي تخوضون فيه me kuke tattaunawa a kansa فأخبروه sai suka ba shi labari فقال sai ya ce هم الذين لا يرقون su ne waɗanda ba sa yin ruƙiya ولا يسترقون ba sa neman a yi musu ruƙiya ولا يتطيرون ba sa shi'umci وعلى ربهم يتوكلون kuma suna dogaro ga ubangijinsu kadai فقام عكاشة بن مهسل sai ukashatu bin mihsan ya miƙe فقال ya ce ادعوا الله أن يجعلني roƙi allah ya sanya ni a cikinsu فقال sai ya ce أنت منهم kai kana cikinsu ثم قام رجل sai آخر wani mutum ma ya miƙe فقال ya ce ادعوا الله أن يجعلني منهم ka roƙi allah ya sanya ni a cikinsu فقال sai ya ce سبقك بها عكاشة ya ce ukashata ya riga ka wannan eh, malamai sun yi magana akan layar ƙun dinnan da cewa wannan lafzar bata inganta ba saboda a wannan riwayar kawai ta zo Mm, domin saboda ta ci karo da abin da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ruqiya kuma ya kyale a yi ruqiya to ita ko wannan ta kore ruqiyar na'am lalas shi ya hadisan eh, kamar sun- sun sun karkasu akwai wanda suka zo da izini akwai wanda suka zo da cewa barinsa shine yafi akwai wanda suka zo da a- akwai wanda suka zo da cewar an yi yayi ikrari saboda haka a, abin nan shi lalas ya halatta a yi amma barinsa shine yafi na'am Mm, sai dai barinsa shine yafi saboda hadisan da suka zo da suka hana shi don a yi jami'i tsakaninsu da sauran hadisan sai aka ɗauke shi akan karhanci ba a ɗauke shi akan haramci ba na'am
قال حدثنا أبو Eh.
بكر
duhu eh sawad ai as- a- a- sawad taro dandazo eh dandazo na mutane eh Ah, shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kasara sawada qaumin fa huwa minhu wanda ya cika dandazon mutane yana cikin su na'am arma eh eh waw ta ai dama waw tana zuwa da ma'anar au eh na'am alaikum salam na'am wai da aka ce faƙama ukasha ko ba nan ba faƙama ukasha ta bin mihsan faƙala udu Allah an ya ja'alani minhum eh miƙewa eh miƙewa ba na girmamawa ba miƙewa kamar a a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuba ya zo ya zauna ya ce qum fa salli ya umarce shi ya miƙe dan a ganshi kuma na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم قال حدثنا محمد بن فضيل نعم عن حسين daga Hussein عن سعيد بن جبير daga Sa'id ibn Jubair قال حدثنا ابن عباس na'am قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace عرضت علي الامم an bijirar da al'umomi a gare ni ثم ذكر باقي الحديث sannan ya ambaci sauran hadisin نحو حديثه kwatankwacin hadisin Hushaim ولم يذكر اول حديثه bai ambaci farkon hadisinsa ba na abin da ya faru ga shi Hussein na tashi na yin sallah da dare kun ga wannan ya daga cikin wara'u da tawali'un sahabbai yace ba fa sallah na tashi yi ba dan kar a ce ya gani an yi cikin dare mukuna idan mutum yayi sai ga yazo yana faɗan wani abu da aka yi cikin dare yace eh yayi na sani sai a ce to kaji wanda ba sa baccin dare kaji wanda suke kwana sallah shi ko sai da ya kore ma kansa saboda kada ujubu ya shige shi Mm, eh, na'am
باب كون هذه الامه نصف اهل الجنه babu bayani ko babu bayanin cewa kasancewar wannan al'umma rabin yan aljanna ne kuna ku babu babu bayani na'am ko na'am قال حدثنا هناد هناد بن سري na'am
قال حدثنا ابو الاهوى sallam ibn sulaim
عن ابي اسحاق daga abi ishaq as-sabi'i عن عمرو بن ميمون daga amr ibn maimun عن عبد الله al-kufi na'am daga abdullahi ibn al-mu- ibn mas'ud قال yace قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ba za shin ba kwa ba kwa farin ciki ku kasance ku ne rubu'in yan aljanna قال yace فكبرنا sai muka yi kabbara wanda ya nuna ya nuna kabbara lokacin ab- samun abin abin so na'am ثم قال sannan yace أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ba za ku yi farin ciki ba ku kasance ku ne sulusin yan aljanna قال yace فكبرنا sai muka yi kabbara ثم قال sannan sai yace إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ni wallahi ina kauna ku kasance ku ne rabin yan aljanna وسأخبركم عن ذلك to zan ba ku labarin wannan ما المسلمون في الكفار إلا musulmi a cikin kafirai ba su zamanto ba illa ka sha'aratin bai ba kamar wato a, a- a gashi guda ɗaya fari
في ثور أسود a jikin wato a jikin sa wanda yake baki kirin أو كشعرة سوداء ko kuma kamar bakin gashi في ثور أبيض a jikin sa wanda yake fari fat na'am قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى mhm, ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى mhm.
قال suka ce حدثنا محمد بن جعفر na'am قال حدثنا شعبة نعم.
عن أبي إسحاق نعم.
عن عمرو بن ميمون al'audi na'am عن عبد الله daga abdullahi bin mas'ud قال ya ce كنا مع رسول mun الله kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata kubba shine daki wanda aka yi shi na fata نعم نهوا من أربعين رجلا kusan mutum arba'in فقال sai ya ce أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة kuna farin ciki ku zamantu ku kasance ku ne ru- rabin eh, ku ne rubi'in yan aljanna قال sai suka ce قلنا نعم eh muka ce na'am فقال ya ce أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة za ku kar- kuna so ku kasance ku ne sulusin yan aljanna فقلنا نعم muka ce na'am فقال sai ya ce والذي نفسي بيدي na rantse da wanda raina yake hannunsa إني inni la'arju an ni wallahi ina kauna ku zamanto ku ne rabin yan aljanna wa zaka wannan ku saboda annal jannata ita aljanna ba wanda zai shige ta illa nafsun muslima sai rai wadda take musulma wa ma antum fi ahli shirki ku kuma dangan- eh, dangane da kwatankwacinku a cikin masu shirka illa ka sha'aratil bayda illa fa- face wato eh, ah, gashi fari fi jildi thawr al aswad a jikin fatar sa wanda yake baki kirin aw ka sha'aratil sawda ko kuma kamar wato ah, gashi wanda yake baki fi jildi thawr al ahmar a jikin ah, fatar sa wanda yake al'ahmar ja wanda yake kili na'am قال حدثنا محمد بن عبد الله na'am بن نمير na'am قال حدثنا ابي na'am قال حدثنا مالك na'am wa huwa ibnu mighwal na'am عن ابي اسحاق na'am عن عمرو بن ميمون na'am عن عبد الله قال yace abdullahi yace ibnu mas'ud yace خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana huduba فاسند ظهره الى قبه sai ya jingina sai ya jingina ya- ya ya jingina bayansa a jikin a a jikin wato kubba wadda take ta fata فقال sai ya ce rumfa kenan ko Si- eh, min a, ku- ku- kubbata adamin eh فقال sai ya ce الا ya ce ku tattaro hankalinku ku ji لا يدخل الجنه الا نفس مسلم ba mai shiga aljanna sai rai musulma اللهم هل بلغت ya ce "Al- ya Allah na isar da sako اللهم اشهد Allah kai shaida اتحبون انكم ربع ربع اهل الجنه kuna so ku zamanto ku rubu- ku rubu'in yan aljanna ne فقلنا نعم يا sai رسول الله suka ce eh, eh, sai suka ce eh, sai suka ce na'am ya rasulullah فقال sai ya ce اتحبون ان تكونوا ثلث اهل الجنه kuna so ku zamanto sulusin yan aljanna قالوا نعم يا رسول suka الله ce na'am ya rasulullah قال ya ce إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ni ina kauna ku zamanto rabin yan aljanna ما أنتم في سواكم من الأمم ku dangane da sauranku na daga al'umomi إلا كالشعرة ba ku السوداء zamanto ba ka sha'arti sauda face wato tamkar i- a- a gashi baki في الثور الأبيض a jikin wato sa wanda yake fari أو كالشعرة البيضاء ko kuma kamar gashi fari في الثور الأسود a jikin sa wanda yake baki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Usman